وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان وتعقوما قوة ذو القعده shekara ta 1434 hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da goma sha biyar ga watan tara shekara ta 2013 a lissafin turawa da yardar Allah madaukakin sarki da ikonsa da taimakonsa yau za mu fara karatun littafin ahkamul jana'iz na sheikh nasiruddin albani a cikin wannan masallaci mai albarka masallacin ahlus suna na juma'a a nan kofar nasarawa a cikin garin kano so lidda mun fara karanta littafin a wani wuri to amma saboda a nan za mu fara karatun a wannan lokaci kuma gashi masu sunna tv suna ɗauka kuma za a yada shi a duniya to sai ya kamata mu fara karantawa tun daga farko insha Allah ta'ala su ma kuma mutanen unguwar sai su ci ribar an fara yi daga farko din da su waɗanda aka fara yi da su can kuma sai zama sun yi muraja shi wannan littafi littafi ne na ahkamul jana'iz wato hukunce-hukuncen da suka shafi jana'iza wa bida'uha da kuma bid'o'in da suka shafi ita jana'iza din kamar wato littafi ne da shi shehin malamin ya yi shi don ya yi bayani shin ya ya kamata musulmi su yi jana'izar gawawwakinsu da suka mutu sannan me ya kamata mu nisanta na bidi'o'i da wuce gona da iri wanda ake yi akan harkar sallar jana'iza da wanke mamaci da zaman makoki da binne mamaci da sauran abubuwa littafin na wani babban malami ne mai suna a sheikh nasiruddin albani a takaicen takaicewa a nasiruddin albani babban malami ne a duniya da shahararsa ta kai iyaka don har ya kai al'imamul mujahidu bi kalamihi za a iya sa shi cikin limamai manya-manyan imamai jagorori a addini waɗanda za a iya cewa sun kai matsayin ma ijtihadi kuma ya yi ƙoƙari ya yi rubuce-rubuce da kuma karance-karance da wallafe-wallafe da kuma yada sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama amma kanta ya shahara kaɗan daga cikin abin da za mu iya faɗa a kansa kafin mu fara karanta littafin shi dai Sheikh Nasiruddin Albani alkunyarsa Abu Abdurrahman ana ce da shi Abu Abdurrahman kamar yadda malamai na kwarai za ka ga galiban suna da alkunya wannan abu abdullahi wannan abu abdurrahman yanzu irin imam bukhari abu abdullahi imamu muslim abu abdullahi imamu ahmad ibn hanbal shi ma abu abdullahi alkunya abu ne mai kyau wanda za ka ga dukkan malamai na kwarai na sunna magabata har ma na bid'a din za ga suna da alkunya irin tasu shine Muhammad Nasiruddin ibn al-Hajj Nuh bin Najati ibn Adam al-Ashqudari الألباني الأرناؤوطي الحنفي قديما ثم الإمام المجتهد بعد babban malami Muhammad Nasiruddin Albani wannan ya fi shahara da Nasiruddin Albani ana ce da shi Albani amma asalin sunansa shine Nasiruddin sunan babansa Alhaji Nuhu Alhaji Nuh kaga sunan yayi irin namu na Hausawa ko Ibnu Najati Ibnu Adam ana ce da shi al-ashkudari sannan albani sannan arnauti alhanafi kadiman babansa ba hanafi ne mana babansa yana cikin mutanen da suna bin mazhabar hanafiya za mu ji fafata wadda suke da shi da dattijansa akan hukuncin riko da mazhaba da wani abu makamancin wannan an haife shi a wannan gari da ake ce da shi ashku ko ushku dara shekara ta 32 bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wasallam shekara ta 1332 wanda kuma wannan za ka iya cewa 1914 kenan sannan kuma Allah ya yi masa rasuwa ya rasu a garin a Oman a shekarar 1420 tun shekarar 1420 yanzu muna shekara nawa kenan 1400 nawa muke ban ji ba 1434 kenan yanzu shekarar Sheikh Nasiruddin Albani da rasuwa nawa shekara goma sha uku kenan ko shekara goma sha uku da rasuwa Allah ya masa rahama Sheikh Nasiruddin Albani ya gama rayuwarsa gaba daya akan hidimar hadisan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama jam'an wa takhrijan wa dirasatan wa tashihan wa tad'ifa gaba ɗaya rayuwarsa ta ƙare ne akan hidimar sunnar annabi mana malami ne ahlus sunna mai yi wa sunnar manzan Allah hidima haɗa hadisan manzan Allah fitar da su a ware ingantacce da wanda ba ingantacce ba sannan kuma rubuta littattafai da kuma yada fahimta ta sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a duniya kuma da bayani akan hadisai waɗanda suke matattun hadisai ba ingantattu ba daga annabi sallallahu ta'ala alaihi sallama haka har ya karar da rayuwarsa aka ce a ƙarshen rayuwarsa ya rasu da littafin abu dawo da anan a kan kirjinsa yana karanta shi Allah ya ɗauki ransa mana ya rasu yana karanta sunnar annabi sallallahu alaihi sallama rayuwarsa a cike take wato da amfanuwa da lokaci inda za ka ji irin yadda ya rayu to za ka san cewa lalle malamin nan ya amfana da lokacinsa musamman ga waɗanda suke so su amfana da lokutansu ko su yi rubutu a musulunci dangane da amfanuwa da lokaci sannan rayuwarsa ta cika da biyayya ga salafu salih malamai magabata na kwarai kuma rayuwarsa ta cika wajen ba da kariya da sunnar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama shi sa ma ya zamanto muhaddisu asarihi ya zamanto shine wato malami babban malami na hadisi a wannan zamanin a duk duniya a iya dai malaman da suka fito fili suka bayyana babu malamin da za a ce ya kara nasiru dinin albani ya rufe kofa a wannan cikin waɗanda dai suka shahara wallahu ta'ala a'alam kuma rayuwarsa a cike take da abubuwa waɗanda suke wato abin mamaki kuma za ka gane cewa lalle wannan bawan Allah Sheikh Nasiruddin Albani Allah ya masa baiwa kuma wannan yake nuna cewa ashe mutum duk inda ya kasance insha Allah ta'ala idan Allah ya yarda da shi ya karbi abin da yake yi to zai samu baiwa ta ubangiji ba wai matsala ce ta yare ba ba matsala ne na a wani gari kake ba ba matsala ce ta fata ko baki ko fari ko wani makamancin wannan ba ba wai matsala ce ta an san ka ko ba a san ka ba a'a Allah din shi zai dauki nauyin yada maganganunka kuma ya sa albarka a cikin rayuwarka na farko dai shi dai mutum ne ba ajame ba balarabe ba mutumin albaniya ne ba balarabe ba ne duk rubutun da kaji albaniya ya yi a duniya da ainihin fafata wanda ya ta yi da ahalul bida'i wal ahwa'i to wannan mutum ko ba balarabe bane ba yana dangantuwa zuwa ga mutanen albania su ne da ake cewa yan arnaut ya yi hijira tare da babansa ma wannan alhaji nuh allah ya masa rahama har zuwa ƙasar sham shi ma duk a cikin tarihinsa malamai sun yi bayani dangane da yadda aka yi hijirar to amma da yake ba tarihin nasu za mu karanta a faɗaɗe ba wannan kawai a tsatsallake muke faɗa wannan mutumi wato Allah ya taimake shi da son ilimi da kuma son yada ilimi din ya tashi ya tarar da babansa yana da tsatsauran ra'ayin riko da mazhaba ta hanafiya kuma shi babansa ya yi karatu ne akan a wurin malaman hanafiya shi ma kuma shi albani din dole a farko karatunsa da ya a wajen mahaifinsa dole ya tashi ne akan mazhaba ta hanafiya to amma daga baya sai ya zamanto babban malamin hadisi malamin hadisi ku kaga ai ba zai rike wata mazhaba guda ɗaya ba mazhabarsa shine mazhabar mazhabu ahlil hadith mazhabar malaman hadisi kenan so sun yi ta fafatawa da mahaifinsa akan abin da ya shafa harkar riko da mazhaba din nan shi mahaifin yana da ra'ayin riƙau na a riƙe mazhaba a fifita ta akan komai um, shek nasiruddin albani allah ya fitar da shi a cikin wani lokacin da wato mutane a wannan zamanin suna da bala'in ra'ayin riƙau akan mazhaba kamar mu nan ma za ga akwai waɗanda za ga suna da ra'ayin riƙau akan mazhaba ta malikiya wani za ga ɗan shafi'iyya ne wani za ga ɗan hanafiya ne wani za ga ɗan hambaliya ne waɗannan malaman mazhaba Allah ya musu albarka ya saka musu alkhairi sun yi kokari kwarai da gaske amma a manhaji na sunna manhaji na kwarai abinda ake so shine mutum ya yi riko da sunnar annabi kai aiki da mazhaba idan ta dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama dan dukan su waɗannan malaman mazhaba sun faɗa a cikin maganganun su cewa duk maganar da suka faɗa ta sabawa magana annabi sallallahu alaihi wa sallama to a watsar da maganar su a bi maganar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama haka imamu maliku ya faɗa rahimahullahu ta'ala haka imamu shafi'i ya faɗa rahimahullahu ta'ala haka imamu abu hanifa ya faɗa rahimahullahu ta'ala haka imamu ahmad ibn hanbali shi kan dama imamu ahli sunnati wal jama'a ake ce da shi shi ma Allah ya masa rahama aka ya faɗa so kaga babu hujja babu dalili ga mutumin da zai zo ya riƙe ra'ayi na mazhaba ya mata ra'ayin riƙau ga hadisi tabbatacce ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ƙi yayi aiki da hadisi ya zo yana riko da mazhaba kaga wannan babu dalili akai saboda shi ma malamin mazhabar ai kaga dole ba hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma akwai waɗanda suke cewa wai dole sai ka bi mazhaba dole dole wai sai ka bi mazhaba to idan an ce dole sai ka bi wata mazhaba to su malaman da suka zo su kuma mazhabar wa suke bi yanzu imam malik shi kuma mazhabar wa yake bi aslan fa mazhabar imam malik ma ba a santa ba sai bayan ya mutu Allah ya masa rama almajiransa suka yi ta rubuta fatawoyi ai shine mazhabar ai suka yi ta rubuta fatawoyin su shine aka mai da shi aka mai da shi me aka mai da shi mazhaba to lokacin da shi imam maliku ya rayu to akan wace mazhaba ya rayu ko shi baya karkashin shari'ar annabi yana karkashi bayan wannan ma in ta maka wata kila tsauri sabon annabi sallallahu alaihi wasallama da aka wajabta mana mu yi koyi da su to su kuma akan wace mazhaba suka rayu tunda lokacin babu maliku babu shafi'i babu abu hanifa babu imamu ahmad ku ce mun sun rayu ne akan mazhabar annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama kenan abin da yake kan wajibi akan dukkan al'ummar musulmi su riko da mazhabar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ita ce sunnar annabi abinda manzon Allah ya faɗa amma masa ba za a aiki da ita in ta dace da sunna kuma ta saba wa sunna sai a ajiye ta taban malaman fikin suna faɗa akwai waɗanda suke dole a basu a matsayin mukalladai wa ɗalibin da ya fara karatu yanzu bai san ma masabobin ba bai da zurfin ilimin da zai shiga ilimin hadisai da bincike wannan dole zaka bar shi ya riko da wata masaba da take garin su ko malaman da suke karantar da shi masabar da suke kai za a bar shi akan wannan amma duk wanda ya bincike ya yi kwari har ya fara zuwa yana fahimtar Allah ya ce annabi ya ce har ya kai matsayin da zai gane maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to ai wannan babu dalilin za a ce ya ajiye magana annabi ya bi ra'ayin Imam Malik ko ya bi ra'ayin Imam Shafi yi Allah ya musu rahama gaba daya kuma ma dai hujja ta kare tunda su da kansu sun ce idan hadisi ya inganta to shine mazhabar su idan sahha al hadithu fa huwa madhhabi idan hadisi ya inganta to wannan hadisin shine wato mazhabata to haka ya fafatawa da mahaifin shi akan ai kokari a dawo kan sunnar annabi shine asali to amma dai Allah ya ba wa Sheikh Nasiruddin Albani juriya da dauriya har ya zama babban malamin hadisi sai ya zamanto ya shahara ya tumbatsa a wannan fanni kenan ya rayu ne a lokacin da ake ta fama da mazhaba an yi ta rikici da shi akan yan mazhaba yan bin ra'ayin mazhaba to amma dai alhamdulillah ya tsaya akan gaskiya kuma ya tsaya akan sunna din rayuwar Sheikh Nasiruddin Albani Um, ya rayu a cikin mutane waɗanda suke 'yan bid'a sosai kai balma dai manya-manyan kayuka na bid'a dan ya fafata da ahalul bidai shi sa za ga alƙalamin sa yana da zafi shek albani ba a rubutu a alƙalami yana da zafi amma in ka zo kana tattaunawa da shi a baka kuma yana da sauƙin sha'ani akwai kasassuka da yawa ana bayani irin mukabala da tattaunawa da yake yi da ɗaliban shi hatta ɗalibai ɗin ma wasu da suke bin sunna ma wasu na ganin cewa ma ai shi yana da matsakaci ma har ma wasu na danganta shi cikin ma wasu yan bid'a ma duk ina duk kokarin da yake yi na kokarin yada sunna din nan to amma an ka duba littafansa idan ka duba silsilar hadisi dha'ifa wal mawdu'a wa atharu as-sayyi fil umma irin yadda yake mai da martani a wani lokacin akan wasu hadisai ko maganganun wasu malamai za ga in dai a rubutu ne to alƙalamin sa yana da kaifi amma a baka yana da sanyi Allah ya masa rahama mutum ne fakiri kuma akwai talauci Allah ya jarabe shi da talauci da sana'ar sa kafintanci yake kafinta kwale-kwale wanda yau kare na shi baka yi sana'ar kwale-kwale buge-buge yayi kujera yayi gado yayi kofa yayi kaza yayi kaza aikin katako shine sana'arsa daga baya ya dawo gyaran agogo wanda wannan harkar gyaran agogon idan ya je dan taba ya taba ya samu abin da zai ci a wannan yini ko abin da zai ciyar da iyalin sai ya rufe wurin gyaran agogonsa sai kuma ya tafi labirari ya je karatu wannan yana nuna mana cewa ashe ba laifi bane dan an ga malamin addini yana sana'a ya ibadallah a daina zargin malami an ga yana kasuwa ba laifi malami ya rinka dan kama yan awaki yana daurewa yana kiwatawa an sun girma ya sayar ba laifi malami ya tafi kasuwa ya kasa kaya ba laifi malami ya yi sana'a ba laifi malami ya ce aikin gwamnati ba laifi malami ya shiga kasuwa ya bude shago ya kasa kayan shi ba laifi ba ne kana zuwa ga malami a kasuwa ce ka lalle mutanen nan sun dawo son duniya ah to in ka ce ya dawo son duniya kai kuma lahira kake so malami yana da buƙatar ya ci yana da buƙatar ya sha yana da buƙatar ya saka riga mai ɗan haske-haske yana da buƙatar ya ɗan karya ƙashi a gidansa yana da buƙatar ya hau mota mai ɗan dama-dama da ɗan sanyi saboda yanayin zafi da ake ciki ko ba ka bane ba to Allah ya haramta masa ne kul man harrama zinatan lahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min rizq wa ya haramta wa ya haramta ba wanda ya haramta alheri da arziki da Allah ya bar ba wanda ya haramta so ba laifi kauyanci ne rashin wayewa ne ka sa akwai kauyawa a addini wanda in ya ga malami yana kwalliya sai ce a ka ina wannan ai ba na Allah bane ai da mutum ya yi wanka kawai sai shike ya zama na shedan ba daidai bane wannan kuma yana da kyau karga malamin ka yana cikin ni'ima ai ko ba ka bane daga yana lallabawa da kirfa kaga ai ba daɗi so yana zuwa ya sana'a don ya kare mutuncinsa kuma wannan yake nuna cewa ashe malamai wajibi ne su yi aiki su yi sana'a matukar jama'ar da suke karantarwa ba su ɗauki nauyinsu ba yanzu shek nasiruddin albani kenan ake gaya ma yana gyaran agogo to kada malami ya je zauna a gida kurum yana jiran ta annabi idan gari ya zafi ya zo masallaci ya ta zage-zage ya ce a tara fi sabilillah a'a ba laifi ba ne mutum ya dakatar da karatu ya je ya sana'a Wane da gaske tunda waɗanda kake koyawa karatu ba za su iya ɗaukar nauyin ka ba tafi ka je ka nemo tuwo mala ba laifi idan kuma ana so a ya ba da lokaci cikakke to sai a tunani ya za a ɗauki nauyinsa to ba ku ɗauki nauyinsa ba kuma amma ku ce wai ya je ya nemi kuɗi kuma ku zo kuna zagin shi kuma wannan yana nuna cewa malami ya kamata ya kare mutuncinsa ya kare darajarsa idan irin wannan manya-manyan malamai na duniya shek nasiru dino albani a ce yana yin gyaran agogo don ya rayu to ina ni ina ni ina ga kai yana da kyau malami ya sana'a don saboda maganin miyagu akwai mutanen da aikin su kurin su baka su wulakanta ka ya baka ya zage ka ya baka ya ci mutuncinka ya baka ya fada da kai ya baka ya je ce ƙarya yake ni nake ɗaukan nauyinsa ya baka ya ce ai motar da yake hawa ni na sai mai ya baka ya ce gidan da ya gina ma ni na gina masa ya baka ya ce ai za mu yi maganin sa ai mu muke ba shi kujeran manka ai mu gwamnatin mu take daukan nauyin sa shi kenan sun gama da kai zancen ka ya kare baka da wata fatawa mai karfi saboda sun kammala da kai amma sun san kana tsayuwa da kafarka to wannan kun ga ba laifi to wannan yana da kyau mu fahimci wannan shi rayuwar shi na sirrin albani kuma duk da talaucinsa duk da cewa shi ba balarabe ba ne amma kuma Allah ya sanar da shi a duniya da alƙalaminsa saboda rubutu ya yi rubutu ya kuma yi hidima wa addini shi sa Allah ya albarkaci rayuwarsa ya amfanar da duniya kuma muna fatan Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama Allah ya sa aljanna ce makomarsa a cikin wannan littafi na sana hakamul jana'iz ya ce bismillahir rahmanir rahim abin da ya fara yi da shi kenan sunan littafin hakamul jana'iz wa bida'uha إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له يا فاربو إيواد إن الحمد لله godiya tabbata ga Allah muna yabansa muna gode masa muna neman taimakonsa muna kuma neman gafararsa muna neman Allah ya tsare mu daga sharrukan kawo kanmu kalmar na'udhu billahi mana natlubu al'auza min Allah muna neman Allah ya tsare mu daga sharrin kawukan kowane mutum da ka sani akwai sharri a tare da shi sai ya nemi Allah ya tsare shi da sharrin kansa da kansa ya nemi alheri kenan da kuma mummunan aiki babu wani wanda baya aikata wani mummuna babu shi kowa zai iya aikata mummuna sai dai kawai yawaita istighfari da tuba duk wanda Allah ya shiryar da shi to ba wanda ya isa ya batar da shi haka kuma duk wanda Allah ya batar da shi ba wanda ya isa ya shiryar da shi ana samun ƙari a cikin irin wannan kaman ƙari nan na wa nastahdihi kama an ce innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina ko kuma akwai wanda suke ƙara bayan wani safiru su sa wani stahadihi wannan ƙarin wani stahadihi baya cikin lafazin annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ma'ana ba a same shi a riwaya annabi ya faɗa ba sai dai malamai ne suke ƙarawa wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu malam yace na shaida babu abun bautawa da cancanta sai Allah shi shi kadai ba shi da abokin tarayya wannan shine tauhidi aqida kenan jin malami ahlus sunna idan ya zo rubutu a littafi ko ya zo magana a wa'azi to zaka ga yana karfafa bayani akan tauhidi saboda tauhidi dinnan shine doran bayan rayuwa duk rayuwar da babu tauhidi a cikinta rayuwa ta zama ta bid'a ta zama ta shirka to ta zama asha ta zama tir ta zama a'udhu billah Allah kiyaye to Allah shi shi kadai yake bai da abokin tarayya dole ka yadda da wannan dole ka amince da wannan dole ka yi imani da wannan ba fa lallaba ka ake yi ba dole ne kawai ka yadda cewa Allah bai da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu yace kuma na shaida annan muhammadu bawan Allah ne ko manzon Allah ne wannan yana nuna mana aqida ta ahlus sunna manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cikin bayin Allah manzon Allah ba Allah ba ne bawan Allah ne sannan Allah ya girmama shi ya fifita shi akan sauran bayi aka ce ya zama manzon Allah ne manzo dan aikin Allah ke ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ku waɗanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa iyayen da za ku iya yi kada ku bari mutuwa ta riske ku face kuna musulmi ayar cin Ali Imran ta ɗari da biyu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katiran wa nisaa واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا قوة يا قوة متاني وجد أوران أبنجيجمكو وان دي يحالي تشيكو دقري بدات ليا shine annaba adam aka halitta masa matansa daga jikinsa ita ce na na hawa waɗannan su ne asalin duniya annaba adam da hawa wa khalaqa minha zawjaha ita ce hawa wa bassa minhuma rijalan kasiran wa nisaa ta karkashin adam da hawa aka fitar da mazaje da mata masu tarin yawa rijalan kasiran maza masu yawa aiwa nisa'an kafira da mata ma masu yawa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama inna Allah kana alaikum raqiba ku ji tsoron ubangiji da kuke magiya da shi kuke hada junanku da Allah ku ji tsoronsa shi wannan Allah din sannan ku kiyaye zumunci ku daina yanke zumunci ku daina saba zumunci inna Allah kana alaikum raqiba lalle Allah mai bibiya ne mai lura da sa ido a kanku wannan ayar aya ce ta suratul nisa aya ta daya ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza fawzan azima ya ku wadanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wa qulu qawlan sadida kuma ku rinka faɗan zance zance na daidai zancen gaskiya kenan Allah yana cewa a ji tsoron Allah a faɗi gaskiya ma'ana ku ji tsoron Allah ku daina ƙarya duk maƙaryaci ya daina ƙarya yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum idan kun ji tsoron Allah kun faɗi gaskiya Allah zai gyara muku ayyukanku sannan kuma zai gafarta muku zunubanku duk wanda ya bi Allah ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama faqad faza fawzan azima haƙiƙa ya rabauta rabauta mai girma bin Allah da bin manzan Allah shine babban rabo atiyu Allah wa atiyu rasula ya ayyuhal ladzina amanu atiyu Allah wa atiyu rasula wa ulil amri minkum fa in tanazatum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila wa in tuti'uhu tahtadu وما على الرسول إلا البلاغ المبين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم wannan ayoyi duka suna magana ne akan wajibcin abi Allah abi manzan Allah mana a fifita magana Allah akan magana kowa sannan a fifita magana manzan Allah akan magana kowa waɗannan ayoyi guda uku da aka buɗe su a cikin muƙaddima za ku ga sun yi tarayya akan wani abu guda ɗaya dukkan su gaba ɗaya an ce a ji tsoron Allah aya farko ya ayyu allazina amanu taqullaha haqqa tuqati kaga ittaqullaha ta zo aya ta biyu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum kaga ittaqu rabbakum shine dai ittaqullah aya ta uku ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida kaga duk akwai taqawa taqawa taqawa to menene taqawa kiyaye dokan Allah kiyaye maganar ubangiji tabaraka wa ta'ala wa kun kamashin fauka ardi shauki yahdaru ma yara kayi tafiya abin da ake nufi da jin tsoron Allah kamar kai ne a zuba maka kaya akan hanya a ce ka bi wannan hanya din kuma duk kaya ne a ciki don Allah idan ka zo ya zaka yi taka tsantsan zaka yi kenan duk inda zaka jefa kafarka sai ka san a ina zaka sa kafarka to wannan shine takawa duk abin da za ka yi a duniya to ka nemi umarnin Allah kai duk aikin da za ka aikata to ka nemi annabi ya ce ka aikata ko kar ka aikata mana a samu taka tsantsan shine takawa din bin sannu sannu tuntubar ubangiji tuntubar shari'ar Allah a cikin komai a tuntubar ubangiji da manzansa akan aure a tuntuba Allah da manzansa akan kasuwanci a tuntuba Allah da manzansa akan aiki a tuntuba Allah da manzansa akan kafawa al'umma doka a tuntuba Allah da manzansa a cikin mu'amaloli duk abin da musulmi na kwarai zai yi sai ya nemi me Allah ya ce me manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wannan shine takawa kenan duk wanda yake so ya samu takawa dole ya simanci da waɗannan sifofi da aka yi bayani malam ya ce amma ba'adu bayan wannan فإن أصدق الحديث كتاب الله ما في كثير من تشين لتافا الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار malam yake cewa babu zancen da ya fi gaskiya irin zancen Allah kuma babu shiriyar da ta fi kowace shiriya kyau irin shiriyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama malam duk wanda aka ba shiriya ba ta annabi ba ya yi hasara bai dace ba ya kuma tabe bai ci sa'a zuwa duniya ba khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama mafi alherin shiriya ita ce shiriyar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama shi za ke cewa kai kokari ka zama ahlus sunna dan ahlus sunna shine wanda yake kokarin bin aiki irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama fi aqwalihi wa af'alihi a cikin maganganun annabi ai masa biyayya a cikin ayyukan manzon Allah ai masa biyayya dan Allah ce wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala rasuli illa al-balagul mubin idan kun bi manzon Allah za ku shirya kuma ba abin da Allah ya dora ubangiji illa ba abin da ubangiji ya dora manzon Allah sallallahu alaihi wasallama illa ya isar da sakon Allah din isarwa mabayani mafi sharrin al'amura shine bid'a sharral umuri muhdathatuha abubuwan da aka kirkira wa kullu muhdathatin bid'a duk abin da aka kirkire shi bai da asali bai da tushe daga ofishin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan abun ya zama bid'a duk addinin da zaka yi shi babu aya babu hadisi ba maganar su abubakar ba maganar su umar ba maganar su aliyu ba maganar su usmanu su jabir dan abdullah su abi huraira abdullah bin umar abdullah bin mas'ud abdullah bin abbas abdullah bin amr bin as waɗannan manya-manyan bayan Allah ba san wannan addinin da kake yi ba zikiri ne salati ne tasbihi ne ambaton Allah ne sallah ce menene ko meye in dai waɗannan bayan Allah ba su da labari akan wannan addini to ya zama muhdar ya zama kirkirarre dukkan abin da aka kirkira kuma ya zama bid'a al bid'atu bil aini yawwa bid'a ya zama bid'a ita kuma bid'a ka haɗe ta gabaki ɗanta kai mata kuɗin goro wa kullu bid'atin dalala duk wata bid'a bata ce ba wani kullun kulliya ba wata kullun kurciya duk bid'a bid'a ce bata ce wa kullu dalalatin finnar kuma dukkan wata bata tana cikin wuta bid'a in dai bid'a ce ta addini al-ibtida'u fi din kirkirar wani abu da sunan addini kuma wai Allah zai ba da lada a kai a'a babu wata hasana babu wata wace ce wata sayya yawa a bi annabi kurin a huta akwai wa kullu dalalati fin nar din nan wasu malamai suna inkarin samuwar ta wa kullu dalalatin fin nar sai dai yazo a riwayar imamun nasa'i kuma ta inganta akwai wannan kari na kullu dalalatin fin nar kenan yanzu kun gane ya nuna mana ku riko da Allah ku riko da Qur'ani ku riko da sunna ku nisanci bid'a وقد قال الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور ما لا يشاء الله يأتي albarkatun ubangijinka sun yawaita shine Allah tabaraka wa ta'ala wanda a hannunsa dukkan mulki yake kuma Allah shine mai iko akan dukkan komai babu abin da Allah bai da iko akai babu shi shi yake da damar ya juya dare ya zama rana yukawwiru al-laila 'ala an-nahari wa yukawwiru an-nahara 'ala al-layl shine yukhrijul hayya min al-mayyiti wa yukhrijul mayyita min al-hayy shine kuma yuhi al-arda ba'da mautiha shine mai kashewa shine mai rayawa shine yuhyi wa yumitu shine mai azutawa ar-razzaqu shine kuma ainihin wato mai budawa mai haskakawa mai yalwatawa tabaraka wa ta'ala kuma yana da iko cikakken iko ba a masa kaidi tabaraka wa ta'ala allazi khalaqa al-mauta wal haya Allah shi ya halicci mutuwa kuma ya halicci mai rayuwa liyabluwakum ya halicci mutuwa da rayuwa ne don ya jarrabe ku samar da mutuwa a duniya samar da rayuwa a duniya jarrabawa ce don a ga ayyukum ahsanu amalan waye zai fi kyautata aiki wa huwal azizul ghafur lalle Allah shine mabuwayi al ghafur mai gafara tabaraka wa ta'ala anan gurin ina so ku lura da wani abu guda yace wallazi wato shi Allah shine wanda khalaqal mauta wal haya ya halicci mutuwa ya halicci mai rayuwa sai ya fara ambatan mutuwa sannan ya ambaci rayuwa kenan mutuwa ka fara yi sannan rayuwa ko rayuwa ce take zuwa sannan mutuwa wanne ne ke fara zuwa rayuwa ce take zuwa kafin mutuwa ko mutuwa ce kafin rayuwa ba to ba sai an yi sabani ba kai da a ina kake shekara ka nawa ha ashirin da Allah ka faɗi gaskiya kar ka rage mana shekara ka talatin da biyar ya yi yawa kaga ba a san mutuwa kenan wato malamai suka ce al'aslu shine al'adam ko al'aslu al'adam asali shine babu kowa yi kana Allahu ولم يكن شيء غيره حديث امام البخاري cikin badul khalq yace an yi lokacin da akwai Allah babu komai tare da shi ina mutanen duniya ina ruwa ina sama ina ƙasa ina dabbobi ina waye an yi lokacin da Allah shi shi kadai ne so al'adamu din nan babu babu nan ita ce kamar mutuwar ai haka wasu suka taujihin wannan mana sai da aka samu babu kamar mutuwar ce ta fara zuwa ai da babu ne kuma za a yi lokacin da kuma ya kunu Allah tabaraka wa ta'ala wala ya kunu shay'un ma'ahu Allah zai zamanto shi shi kadai babu kuma kowa tare da shi duk wanda ya halitta din a duniya ya karar da su kowa zai mutu kullu nafsin dha'iqatul maut ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون كل من عليها فان duk wanda yake doron ƙasa yake bayan duniya gaba ɗaya zai ƙare wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram so sai da aka samu al'adam babu sannan aka samu me rayuwa sannan kuma za a samu me mutuwa sannan kuma za a samu me rayuwa mutuwa biyu rayuwa biyu mutuwa biyu rayuwa biyu da babu sai aka yi ka ka rayu kaga yanzu kayi mutuwa daya kayi rayuwa daya to za a kara mutuwa ta biyu sannan kuma za a kara wata rayuwa rayuwa ta biyu ita ce permanent life kenan rayuwa ta tabbas rayuwa ta har abada rayuwa alkiyama kenan wanda daga ita kuma ba mutuwa in aljanna aljanna in wuta wuta ina kiyaye ina ba mu sa'a bai to sai da kawa ku yi hakuri shi wannan littafin akwai labarin mutuwa ne da yawa a cikinsa kaga shi yasa ya fara kawo ayoyin mutuwa yace ku ji tsoron Allah sannan sai yace kuma akwai mutuwa kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khairi fitnatan wa ilayna turja'un suratul anbiya muna jarrabar ku kowace rai sai ta dandana mutuwa za mu jarrabe ku da sharri za mu jarrabe ku da alheri a baka a dora ma sharri ana jarraban ka alheri ma ya same ka jarrabawa kudi dukiya wadata yaya wannan duk jarrabawa ne fitnatan dan mu jarraba ku mu gwada ku duk mai kudin da ka gani a kasar ka to wallahi jarrabawa ce Allah yake masa kuma duk wanda yake cikin sako shi ma me jarrabawa ce so waye zai ci sai wanda Allah ya bawa dama wa ilaina turja'un gare mu za ku koma gaba daya wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa mali wala dunya ma ana fi dunya illa karakibin istadalla tahta shajaratin thumma raha wa tarakaha manzo Allah sallallahu alaihi yake faɗa a hadisi ingantacce ina ni ina duniya ina masu neman duniya ina masu tara duniya ina masu kashe al'umma saboda duniya ina masu ƙin yin sallah saboda neman duniya ina masu fada da yan uwan saboda duniya ina masu tsafi saboda duniya ina waɗanda suke ji su sun zo duniya ne don su tara duniya ina wanda yake ce dan uwansa lallai in ka bari baka yi kuɗi ba ka cuci kanka haka wani ya zo ya gaya wani ya ce gaskiya in ka bari fa har ka mutu baka zama mai kuɗi ba ka cuci kanka wai duk yadda za ka yi ka zama mai kuɗi ka ji sai ka ce kuɗin da faskare ake tara su manzala ce ina ni ina duniya babu ni babu duniya ma ana fi duniya illa karakibin istazallata ta shajara annabi ya ce ni fa kamar misali na a duniya fa kamar matafiyi ne da yake kan abin hawa ya je ya sauka ƙarƙashin wata bishiya yana shan inuwa yana hutawa thumma raha wa tarakaha daga nan kuma ya tashi ya tafi ya bar bishiyar ni fa rayuwa ta a duniya kamar matafi ne da na tsaya a gindin bishiya kurum daga hutawa sai na shanta ke in miƙe waya in miƙe kafa kawai shikenan daga an haife ka a duniya shikenan sai ka miƙe kafa ka kai ka zama dan duniya me ya zafi ka manta da neman lahira ba ka zuwa sallah jam'i ba ka da aƙida ba ka da tauhidi addini ba shine a gaban ka ba ba ka neman ilimi ba ka zuwa kana fatawa gurin malamai kawai daga zuwa duniya shi kenan ka miƙe kafa annabi ya ce to ni ba haka nake ba wannan hadisin wallahi yana tsoratar da mu ne wato runguman duniya ina masu cin dan adam saboda tara duniya malam ka ɗauki mutum dan uwanka ka yanka shi ka gasa shi ka ciri namansa ka ci ka gama ka sha coca cola ka tafi saboda kana neman duniya wai an ce maka wayan kana cin mutum wai za ka yi kaza za ka yi kaza ina masu sana'ar sayar da mutane saboda neman duniya annabi ya ce to ni babu ni babu duniya ni ba komai bace a wurina kuma annabi yayi gaskiya yanzu ina yake ina manzala yana ina ina abubakar ina umar ina usmanu ina aliyu ina annabi dawuda ina sulaimana ina ayyuba wa yusufa wa musa wa harun وكذلك نجزي المرسلين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليساء ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين إنا ولنا النبا باسا نن منا كرنت تاريخ سنة قرب نارن سي مكة دا الله تنزع النبي بالدنيا والله في كاتب لو كانت الدنيا تدوم لأهلها lakana rasulullahi hayyan wa baqiya da duniya tana dawama ta tabbata ga waɗanda suke cikinta ai da annabi yana nan ai inda manzo Allah ya tafi wallahi kowa sai ya tafi kowa sai ya tafi dan ko baka annabi gata ba ko ka kai shi baya nan ya tafi ya hakura ya tafi haka sabbai suna kallon annabi ya wafaci suka zubar da hawaye suka yi kuka amma ina Allah bai dawo da shi ba so waɗanda suka rungumi duniya sai ku shirya ku rungume ta a ta zubawa a gani ga mutuwa nan tana nan babu ruwanta da jariri ta ɗauki jariri yana cikin cikin uwarsa ba ta tausaya masa ba ya kamata a ce ta tausaya mai ta ɗauki yaro daga fitowarsa duniya kya kukansa ɗaya ta fizge ce saboda shi ga wani tsoho kuma yana shekara ɗari da ashirin yayi yayi ya mutu ta ki zuwa ta ɗauke shi ya daina jin ɗanɗanon komai ba zai je alaƙar aure ya ji daɗi ba ba zai ji sha suga zaƙi ba ba ya iya cin nama ba ya iya kare ƙashi ba ya iya cin tufa AC illa yake masa ko fankan nan ka kunna masa to sai dai kwana a asibiti yana cikin matsala kashi kwance zama kwance tashi kwance rayuwar ta kare akwai lokacin da rayuwar ma za ta zo ma wallahi sai kai burin banda maka mutu yasa manzo Allah ce a amaru ummati rayuwar al'ummata wallahi ma bai na 60 ne ila 70 tsakanin 60-70 ne duk iya more wadda za ka yi shekaru kana zuwa 20 ka dan fara wayewa ka zama saurayi 20 30 40 yan 40 sun fara hada kayansu ƙwarai kuwa kana shiga 50 daga 40 fa akwai abubuwan da ma dole ka haƙura da su kana zuwa 40 akwai abubuwan da wallahi dole ka haƙura cin su balazna hamsin balazna sittin Allah ya ji kan mai saba'in ba wai kashe shi ne ba amma akwai matsala to me rayuwar a ciki wannan hadisi ne sahihi ثم إنه لما كان هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز خير الحديث مخالفا لهدي سائر الأمم مشتملا على الإحسان للميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده وعلى الإحسان إلى أهله وأقاربه وعلى إقامة عبودية الحي فيما يعامل به الميت ما لا يتشند يدعى الأمر يكسن تشكين شرير من ذا الله صلى الله عليه وسلم أكان جنائزة shiriyar annabi ita ce mafi alherin shiriya mun yadda malam mun yi imani mun amanna mukhalifan li hadi sa'iril umami shiriyar manzon Allah ta saba wa shiriyar sauran annabawa ta saba musu mushamilan ala ala lisanil mayyit shiriyar manzon Allah tana tattare da kyautata wa mamaci to an fara shiga bayanin littafin kenan shiryar annabi a haɗe take a tattare take da kyautatawa mamaci jama'a ku kyautatawa mamatanku ku daina wulakanta mamatanku kaga mutum ya mutu a gidansa yana cikin gatansa an dawo da shi daga asibiti amma wai ba za a kai shi ɗakinsa da yake kwana ya kwanta ba sai a ajiye shi a ƙarƙashin bene ko a ajiye shi wajen wanke-wanke a lullube gawansa a ɗora masa tsohuwar taburma haka ake yi wata mijinta ya mutu ce wallahi ita ba za ta iya kwana a ɗakin ba kuma ba tana tare da shi ba yanzu ka zama ana jin tsoronka baba ka zama dodo alhaji ka zama matsala wallahi abin da ke faruwa kenan kana mutuwa wallahi tsoron gawar ka ake ji tsautsayi ya sa makaran nan ta dan goce ka dan yi motsi kaga yadda mutane za su ƙara gaba tsoron ka ake ji da ana sandadawa murna murna murna murna yanzu ka mutu ana jin tsoron ka ba za a iya makwanciya da kai ba kwana da kai a daki ɗaya ba za a iya yi ba sai dai a sa ka a tsohon daki a tura ka a sa kwado a rufe a daure hasbunallahu wa ni'mal wakil duniya kenan kuma a zo wanki ma kaga a wanke mutum ma duk yana cikin abin da zamu tattauna a wannan littafin wankin mamaci ma a samu wurin arziki wurin mutunci a wanke shi ma wallahi akwai wanda ake wanke su a wurin wanke-wanke ina wurin gindin kwata akwai wanda aka zama mawanka aka jawo christian christian christian a christian gindin kwata inda ake wa yara tsarki nan za a zuba ka kuma ana yi ana kyama ana wanke ka ana tsirtar da yawo dan adam kenan yuhawwalu an qaribin min qusurin muzakhrafatin ila baiti turabi فيوضع فيه مهجورا وحيدا أحاط به شهوب الاغتراب كان كان بيني دوغن بيني ذاك متى أسوكو دا كيدا كان ونن بينا عن قريب من قصور daga guri muzakkrafa wanda an yi masa fenti an yi masa ado an yi masa kwalliya ga AC ga air condition ga turarurruka ga fulawowi ga menene ga ban ɗakin kama na miliyoyi ne za a ciro ka a fito da kai ila baiti turabi a sa ka a gidan ƙasa matsatse wanda bai fi mita kaza ba ko juyi ba za a baka wurin da za ka yi juyi ba a makaifa za su jefa ka ba za a baka window ba ba za a baka katifa ba ba za a baka tafirma ba ba za a baka ruwan sha ba wanda za su binne ka ba za su yi maka wata alfarma su ce don Allah bari bayan sati ɗaya su buɗe ka ka sha iska ba a nirki ne ka da ƙasa a ɗora maka tukunya a danne ka da azara a ɗora maka magulo a wasu wurin ma a yaɓa maka siminti a riɓe ka kirif mala'iku kuma su zo su yi ta maka dogon tambayoyi kobo da kobo wallahi babu abin da za a kyale ma man rabbuka wa ma dinuka wa ma kaza wa ma kaza wa ma kaza ranar tonan asiri kenan yawma tubla sara'ir so me duniya cike ciki ba abin da ke cikin duniya wallahi musulmin kwarai ya dauki duniya kurin kamar yadda annabi ya dauke ta wuri ne kurin na ka zo ka huta ka wuce so yi kokari kai tanadin permanent house yanzu duniyar nan temporary ce malam tun da aka yi duniya ake mutuwa tun da Allah ya duniya ake mutuwa kuma har yanzu ba a daina ba fa zamanin annabi an yi mutuwa kuma yanzu ma ana yi kuma za a yi ta yi kuma suna can suna kwance suna jira ne cewa a zo a tayar da alkiyama suna nan suna jiran mu yanzu wani shekarar su ɗari da mutuwa yana nan yana jiran mu mu gama rayuwar mu a je a kai mu mu haɗu a mana hisabi so duniya ba komai ba ce sai mu guje ta ko mu ji tsoron Allah a cikin al'amuran mu ku girmama matanku muna fatan Allah ya mana afuwa ya ba mu dacewa za mu dakata a nan saboda waɗannan mutanen kun san su awa ɗaya suke barwa abinda muka bada daidai Allah ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tutuma harshe Allah mana afuwa da rangwame sai wani sati insha Allah ta'ala amma za mu amsa tambayoyi bayan an kira sallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh rahmanir rahim wa ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yaya mutum zai yi idan ya kasance masallacin da yake zuwa sallah asuba kullum sai an yi alkunut akwai masallatan da idan an yi sallah asuba ya raka a ƙarshe din nan sai a ɗan yi shiru wani alƙulucin da ake yi alhamdulillah shi ilimi daɗi ne hadisi ya zo asar ya zo yana nan ce sai masalatu nabi na shiga nasiruddin albani wani tabi'i ya tambayi baban shi baban nasa sahabi ne ya ce ya abi ya babana ka yi sallah a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka yi sallah a bayan abubakar radiyallahu anhu ka yi sallah a bayan umar radiyallahu anhu ka yi sallah a bayan su usman da su aliyu a kanu ya na fi subh dan Allah suna yin wannan alkunutin ta asubayi da ake yi sai shi baban shi sabin ya ce ya bunai ya kai dan nana innaha muhdatha ai abu ne kirkirarre sabon abu ne bid'a ne daga baya aka kawo shi abubakar bai yi ba ai manzan Allah ma uga kwata kwatan gaba ɗaya bai yi ba abubakar bai yi ba umar bai yi ba usman bai yi ba aliyu bai ba to yaya mutum zai zo a addinin sa yana yin abin da waɗannan duka ba su yi ba saboda ka je watakila wani malami ya ce ma ayi kuma ka lura da harkar bid'a za ga duk abin da yake bayar da asali a sunna ana mai da hankali a kansa yanzu ga jilsatul istiraha wannan dan zama na hutu da ake yin an yi raka'a daya a dan zauna kafin a miƙe a yunkura sai ga da yawa mutane ba sa yi kuma akwai hadisai ingantattu sai yaya kai amma kaga wannan kunutin da ake yi shi kuma da sunan bid'a ma bid'a ma da sunan bid'a ma aka ce shi amma kuma masallatai da yawa sun lazimci suna yi so gaskiya baya cikin sunnar annabi alƙunutin da aka ce a yi shi ne alƙunuti ta tsawaitawa a su bayi ana so a daɗe a tsaye liman yin karatu mai tsawo haka ake so amma ba wai an yi raka a tadbiyin nan a shiru sannan daga ba abun nan ba so ya za ka yi shawara shi ne ka yi ƙoƙari masallacin da za ka kasance kana sallah ka yi sallah a masallacin da kake da nutsuwa cewa wannan limamin alhamdulillah na farko yana da kyakkyawar aƙida lalle aƙida tana da tasiri wajen bin sallah duk limamin da ka san bai da aƙida ko baka amintu da aƙidarsa ba ko shashashashashau haka ce ganinsa to ni ina baka shawara ka nemi wadda ka yadda da aƙidarsa aƙidan nan kuma abu ne guda yadda da Allah imani da Allah babu shirka babu bid'a wannan shine a samu aƙida mai kyau sannan na biyu ya zamanto ya iya sallah ba wai kawai dan akwai masallaci a unguwar mu shikenan kai ko ina sai sallah ba dole ya zama limamin ya iya sallah yana yin sallu kamar aikin wuni usalli yana sallah irin ta annabi cikakken ruku'i karatu mai kyau cikakken sujjada cikakkiyar ainihin wato a zaman tahiya ba wanda za zo raga ga raga ga raga ga raga ga raga ga ai a gama ba alhamdulillah rabbil alamin arhamani arahim maliki yawm din iyyaka na'budu iyyaka nasta'in sirat alladhina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin an daina wannan malam wallahi duk wanda ya je yana bin wani liman yana wala rolin mangarubi alaihim kana manga da sallaka ne magana ta gaskiya ba ba wani dage dage ba duk wanda zai kai gyaran mota a cikin ku ba sai ya nemi makanikai kwararru ba ko ba ga bane to shi yana sallah kawai da yake ita kayan banza ne ko ina ka je ka jona ko ina ka Allahu akbar ka jona kana bi ko ina wallahi akwai limaman da suna sallar na ake tattare ta ake jefo musu ita a fuska haka yazo a riwaya a jefe shi da ita kuma an jefi limamin ka da ita kaga ba labarin kai ma sai ku nemi limami wanda ya iya sallah ko mai ilimi ba wai limamin gado ba dan ba gado bane limanci dole sai mutum ya iya duk ganin nan babu wani likita da ya sai ya zo ya je asibitin Aminu Kano ai wani wani wani dan san tsabar aikin san likitanci ya je Aminu Kano kurin ya bude office yana yana nan da allurarsa da dan abun auna mutane ya ce ya zauna shi ma wai ya je kasuwanci wa zai je ko matarka da ciki ka je wani ya farɗe ta bai iya komai a ce eh shi ma dai wannan gaskiya yana da sha'awar harkar nan ne ka je ya buɗe ma mata za ka yadda to sai sallah kawai ka je ka jona a bayan kuwa a'a kun ga mu ba magana mu fa karara take fa ba wani magana ko magana ta gaskiya malam yawa kar wani ya ce kaza kaza wallahi magana ce ta gaskiya dan ni ina ganin in na gaya maka ba daidai ba Allah zai tambaye ni a kiyama ni ka gana nan wallahi duk inda zan sallah sai na darje sai na tabbatar da limamu Allah wallahi ko tafiya ne tsautsayi yasa na bi irin limaman nan a masallacin masallatan nan na na gidajen mai in na bi ka na gaba ka iya salawa kana gamawa zan yi istighfari in daɗa ta da ya kamata dan ba ce min ba to na zo ne asara azar dina in zo ana lissafa min sallah ta a kiyama a ce wata azar ɗinka da ka yi ta a kwana babaldu ba ta karɓi ba a'a ka tsaya ka iya sallah mana kuma wannan zai sa limaman ai dole su yi karatu ko ba ka bane ba shi zai sa su yi bincike su yi karatu ba wai kawai mutum ya zauna haka kawai shikenan ya zauna ya yaba mutane sallah ba a'a ana cewa ya ai su yan kaza ne yan kakale ne wane ne eh an kakala shi ma annabi kakalawa ya kakalen yayi karatu yake sosai mai zaki annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam amma malam wasu masallatan ba wallahi ma ko karatun liman din baka ji ba da asuba zaka je kana ba za ka ji karatun shi ba saboda karatun bai jiyu ba in an yi sa a faɗi karatun a fili mana sai da ƙarshe ne masu ƙoƙari za ka jijin ƙarshe na allolin za ce amin kan sai walallolin wallahi ita za ka ji amma sauran karatun ba za ka ji ba kawai gaba ɗaya an mai da sallah ta zama gargajiya malam su ake a sallah ƙarar liman ya yi karatu karatun ƙur'anin nan ya ratsa mamu kafin a yi da sallah malam ka ji ka ƙoshi da imani amma an zo ana maka lami baka san ma me ake ba kaga ana ana ana sallar isha mutum yana gingiri saboda yana jiran ya ji me limamin zai faɗa dole ne sai an gyara yawa ko kwamfuta ne kun ga ana updating ɗinta ana gyarawa ko ko wannan babur kasiya kasiya ɗin nan da ake duk shekara ba ana kawo sabo ba wayan nan da kake sawa da ba wata nokia suka kawo mana mai shegen nan mai fasa aljihu ba yanzu Allah ya taimake mu an raba mu da ita an kawo mana ƙanana komi gyara ake to karatun addini shi ma bincike ake ta yi malamai a ta bincike a ta kawo abubuwa sababbi saboda yana nan a taskace ba wai mutum ya zauna a daskari kamar kankara ba la wai wannan ce malam da Allah wai tufafi suna daga cin gado suna cikin mana duk abin da mamaci ya bari ko sulifa ne sai an raba da shi kai ko aswaki idan babanka yana da wani dogon asuwaki da yake yi sai ya mutu ya tafi ya bashi an zo rabon gado wallahi sai an hada da shi akwai waɗanda suke yin an zo wai sai a ɗebe sutura a ɗebe takalma a ɗebe huluna da agogo da waye a ware gefe wai ban da su waye ce ban da su waye faɗa komai sai an raba da shi wai wannan mahaifinsa ne ya rasu amma mahaifin nasa yana bin sa bashi to kuma shi gaskiya bai da abin da zai biya bashin nan kuma yanzu gashi an zo raban gado to zai bari sai an raba gadon ne ya biya ko kuma dai ya za a yi za a yi zamiya ne to kuna da zafi kamar haka na farko dai sai ka sanar da magada cewa baba yana bi na kuɗi naira dubu ɗari da hamsin kuma ba kyauta ya bani ba bashi ya bani dole sai ka gaya wa magada in magada sun ga dama za su ce eh duka mun haɗu mun yafe ma to kaga a nan gurin idan an zo rabon gado za su ci kai ma za ka ci idan magada suka ce ba mai yadda ba malam sai ka nemo 150 nan an zuba ta cikin rabon gado to aiki ya same ka sai ka fita ka je ka nemo 150 nan nan a raba ta daga baya a ware maka naka raba to in ya buga ya buga ya buga ya buga ba a samu ba to nan ma akwai zaɓi ko dai idan an zo lissafi wannan 150 din a sa ta a cikin abin da zai gada na kudin mamaci amma an zo bayarwa zai ga shiru tunda ya cinye tasa kafin lokacin ko kuma a raba gadan normal rabawa wannan wanda kuma yana da wahala in an raba an ba shi sannan ya daɗa dawo da su sannan kuma ya zo ya daɗa a zo a daɗa biya a zo a daɗa rabawa kaga wahala ne to gwanda ai a raba a cire a cikin rabanka wannan shi yafi amma ni na fi baka shawara ka nemi su yafe ma kawai zai fi ma sauki wannan ya ce malam Allah sa ka cika da imani to amin Allah sa mu cika da imani gaba daya da Allah malam wai akwai abin da ya nuna cewa idan mutum ya yi addu'a ba zai shafa hannu ba a fuskarsa ka ji tambayar ko akwai abin da ya nuna cewa in kai addu'a kakka shafa hannu kai ya kamata in tambaya kai din waye ce in kai addu'a ka shafa fuskar waye faɗa waye faɗa cewa za mu yi mun saba ana yi ko an saba idan an yi addu'a jama'a kawo fatiha da salatin fati ko fati da salatin fati ya laɗi hukama uku ya kafi ya shafi sha uku ya hasbunallahu wa ni'mal wakil kafa tara ya wane ne da irin wannan dai abubuwan da ake yi waɗanda ba su da asali a addini ba wanda ya ce a ce ya shafi uku kafa uku ko kafa sha uku ba a taɓa yi ba kun ga ita da awa suna daɗi ne da ita in an ce a yi a yi in ba a ce a yi ba ko an yi shekara ɗari biyu ana yi ba za a yi ba fa shine daidai kuma daɗewa ana yi mun saba mu a haka muka tashi muna yi wannan ba shi ke nuna cewa daidai bane ku hakuri menene daidai abinda annabi ya ce a yi wallahi ba a taba zuwa taro annabi ya ce a karanta ya laɗi ko kafa uku ba ba a taba yi ba wallahi babu a riwaya amma yanzu malaman mu duk inda aka je taro sai an ce ayi wannan dauran aure malam sai an gajiyar da kai da faɗin ya laɗi ku da ma ta sunna ne da kana da lada a karmakan lawa cika mana da addu'a wannan ya gana wasu ya ce a kawo ta hiya iya salihina shi abin da ta yanka masu kenan ana yi ana yi ana akwai wani ma da aka zo cewa a kira sallah dan Allah dan Allah baka ji wannan abu to malam laifi yayi shi wanda ya ce a kawo ta hiya iya salihina yana da hujja to dan me wala wannan gaban iya gada mama ya ce a tashi a yi tsalle tukunna kwarai da gaske so jama'a maganar idan an yi addu'a a daga hannu a tofa a shafa hadda wani to a shafa bai inganta ba akwai hadisi yana nan mai muktar hadisi ya kawo shi cewa wai annabi ya ce wai annabi ya ce cewa in kun yi addu'a kada ku bari ku mayar da su face sai kun shafa fuskokinku hadisin ba shi da kyau malaman hadisi ma sun bi sun bi sun bi su tayar da shi ma a dan yayyafa masa ruwa ma ya dan miƙe ya zama da'ifin da za a yi aiki da shi ma ya gagara so bai inganta ba me ya inganta wanda ya daga hannu ya yi addu'a daga hannu a yi addu'a ya inganta amma shafawa a fuska bai inganta ba to ya za ka yi kana gama daga kurin ka sauke hannunka to ina ba saka bayan an gama sai a daga wannan manyan yatsu tuk tuk a to ba sa ido a haka a tsawon kwale a haka ko kuma wani kuma an gama sai an sa hannu an kewaye haka a kewaye haka wai ya kewaye kansa duk wannan duk bidiyoyi ne ba su da asali so ya kai dan uwana kai da kai a shari'ar musulunci wanda yake yin abu shi ne ake neman dalili a wurin sawa ce yi ba wanda yake ba za a yi ba mana asalin ibada duk ibada ba a yin ibada sai da dalilin a yi ta so yanzu misali yin addu'a a shafa a fuska ai mun dauka ibada ne ko kuma ana yi ko mun tashi mun tara ana yi to shi kenan yanzu karatu ya zo waye ya ce a yi za ka ce ai hadisi ya ce a yi to masana hadisin sun ce hadisin bai inganta ba bincike na ilimi ya nuna annabi baya yi to kuma mu an turo mana annabi ne mu yi koyi da shi to tunda annabi baya yi sai mu haƙura dan mun dade muna yi ba shi ke nuna yi wannan abun daidai bane ba da wani abu da ake a garin nan ana gama wani tare da ce بسر الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم باكي ديا في أنجما ولا الضالين بسر الفاتحة ita wannan bisirin fatiyan daga ina ku ya kuri ba daga ina yanzu shi malamin da yake cewa a yi bisirin fatiya dan Allah ka tambaye shi ba fada ba zagi yanzu an daina faɗa an daina zagi hujja ake nema shikenan wanda ya ce bisirul fatiha ya kawo maka hadisi ɗaya da annabi ya taro wata ya ce a rufe bisirul fatiha shikenan ba hadisi zagi aikin banza ba a san annabi an yi waye a wannan kuma kai shafa ba ni aya ba ni hadisi na yi aiki ba aya ba hadisi wallahi ba zan yi bisirul fatiha ba kai ko bisirul bakara ba saboda ba hujja hujja jari kenan ko jari hujja kenan to akwai ɗaiɗaikun abubuwa wallahi malam da muke yin su yau da gobe da yawa inda za a zo a bayyana maka su za ka sha mamaki to shi yasa za ku ga yawanci malaman sunna da suke ƙoƙarin ɗora mutane akan hanya ta ƙwarai to sai kaga ana ta faɗa da su saboda gani ake yi ɗan abin da aka saba ana yi duk sun hana mutane yi wani ya gaya wani malami ya ce ku sharrin ku kenan yan sunan nan komai bai halatta ba duk abin da ake yi ku ce bai halatta ba to kuma gaskiya hadari shine malam ka wayi gari ka je gaban Allah a kiyama ya tambaye ka kana wani abu ka kasa kare kanka wallahi shine matsalar yanzu ka kana yin sallah kana dalilin Allah ya ce kai kana azumi kana dalilin Allah ya ce kai kana kaza kana dalilin Allah ya ce kai amma wasu abubuwa kawai dan mutum kawai mutum ya ga dama kawai yanko abu ya ce ayi kawai sai a zo a yi ta yi yanzu wannan basirar fatiha ba kawai wani ne zai zauna kurin ya kirkiro ya ce kawai an bautar da mutane a gari ana yi kuma ba yi da asali kuma ni na faɗa ina maimaita wai shi idan dan bid'a ya zo ya haɗa bid'a sa'adi inda yake mu ko me yasa mun zo karatun suna mu ko ba mu faɗa ba dole mu mutane bayani cewa ba asali bane ko da ku mutane ba za su dauka ba amma nan gaba in jikokin ku da yayan ku sun yi karatu za su gane cewa ba daidai bane wai batun taimama shin wai da mutum ya yi taimama dole yana idarwa sai a sallah ina ya zo cikin maganganu su malamai na fikihu a takaddun fikihu cewa wacce salu habi salati ana yin taimama hada da sallah to zance mafi inganci a tayammu badalul wudu taimama canjin alwala ne so duk abin da za ka yi da alwala ya halatta ka yi da taimama wannan formula ce ta malaman mathematics na baka duk abin da ake da alwala to kuma za a yi da taimama da shi ana cewa wai ita taimama sallah ɗaya taimama ɗaya in kai taimama ɗaya sallah ɗaya ba a sallah biyu da taimama ɗaya to shi ma wannan bai inganta ba me ya inganta Allah ya kawo taimama ne a matsayin alwala so taimama ta zauna makwafin alwala duk abin da za a yi da alwala za a yi da me za a yi da taimama kuma ya halatta kai taimama daga nan har zuwa isha'i har zuwa la'asar har zuwa azar zuwa la'asar in dai baka samu ruwa ba taimaman nan da kai kwaya ɗaya kai ta amfani da ita yaushe taimama take karewa kana ganin ruwa to ta kare ko baka yi tusa ba tanqudu tayammumu bi wujudil ma'i taimama tana warwarewa da samuwar ruwa so ya halatta kai taimama daga nan kofar nasarawa ka je bata kai sallar juma'a ya halatta kai taimama daga nan Kano ka je Zaria kai sallar azahar da ita ya halatta ya halatta ya halatta ya inganta wancan ra'ayin da ya hana shine bai inganta ba tambaya ta ƙarshe wannan shi malam Allah ya kara maka lafiya dan Allah malam ina da tambaya idan mutum yana sallah jini yana fita daga hancinsa shin sallar ta yi ko ba ta yi ba riwaya ta zo a hadisi sahihi ingantacce cewa idan mutum yana sallah sai haƙo ya same shi zai iya fita a yanda yake sallah a inda yake ya wuce mana ya je gaba alƙibla ya wanke wannan jini ya dawo kuma ya jona a inda yake amma fa kar yayi magana kuma kare kare alwala kana cikin yin sallah yanzu muna sallah da kai yanzu sai jini ya zo ma na na na haƙo to ya halatta ka fita ka je ka wanko wannan jini ka dawo kuma ka jona a raka'a biyun da ka bari illa iyaka kuma in liman ya wuce ka da wani abu ne ce wannan kuma ka cika ka amma a ce misalin shi shi kai kaɗai kake sallah sai jini ya zo ma ka yi raka'a biyu za ka yi raka'a hudu ne jini ya zo ma na haɓo to ya halatta ka je ka wanko haɓon nan ka dawo ka ɗora daga raka'a biyun nan ka ci gaba to gaddara bai yi ba jinin haɓo ba najisa ba ne jinin haɓo ba najisa ba ne kuma jinin haɓo baya ɓata sallah so sai ya sallar da haka sallarsa ta yi zance mafi inganci jini ba najasa ba ne jinin da yake najasa shine addamul masfuh da Allah ya ce au daman masfuhan au lahma khinzirin fa innahu rijs daman masfuhan shine jinin da yake bi wuka shine addamul masfuh jini bi wuka to wannan kamar jinin da aka yanka rago aka tare shi wannan wanda aka tara wanda matsafa suke tsafi da shi ko wanda yake na jikin wuka jinin da yake biyowa wuka yake digan nan ka san masu tsafi suna amfani da shi ko a kama a dafa shi ko na makamancin wannan ko a ci ko a shafa a jiki ko na makamancin wannan wannan shine najasa amma yanzu jinin ka dan ka karye jini ya taba rigar kai sallah bai baci ba ko kuma wani ya sare ka kana sallah bai baci ba me dalili ga sahabbai sun je jihadi an sassare su da wannan jinin a jiki suke sallah da jinin a jikinsu da shi suke sallah da haka wannan ba najisa bane ba muna fatan Allah ya ganar da mu Allah kuma ya taimake mu za mu dakata anan saboda yanayin lokaci abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada Allahumma izil islam wal muslimina wa adil shirka wal mushrikina wa dammir a'da ad-din wa yansur ibadaka al muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin Allah ka ba mu zaman lafiya a ƙasar mu Allah ka ba mu kwanciyar hankali Allah ka sanya albarka a kasuwannin mu ya Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka yalwata mana rayuwar mu Allah ka sa mu cika da imani Allah ka ƙara mana fahimtar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ka haɗa kawukan musulmi akan littafinka da sunnar manzonka sallallahu alaihi wa sallama ɗalibai masu jarrabawa ko masu jarrabawa Allah ba su nasara masu neman aiki Allah ba su aiki waɗanda suke yan kasuwa ne Allah yalwata kasuwancin su kuma waɗanda suke makarantu yanzu Allah taimake su da maza da mata kamar yadda muka faɗa wannan karatun akwai wurin mata da aka tanadar karatun mu yanzu